نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وعافية على الجفوف ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي أبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما يحكى هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna masu farawa da jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahaman shi da tausayin shi ya nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wanda insha Allah ta'ala muna sha uku ko? sha uku so muna sha uku ga watan shawwal hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda insha Allah ta'ala ya yi daidai da ishirin da ɗaya ga watan hudu miladiya shekara dubu biyu da ishirin da hudu in ya inganta a kai tsaye ana sauraron mu daga masallacin da aka yi sani da suna masallacin skm a wannan gari namu na maradi a inda muke ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai tarin albarka mai suna sifatu salatun nabi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha sifat sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun daga kabbara harama har zuwa sallama kamar kana gani na babban malamin musulunci Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alaihi wanda ni kuma mai gabatarwa ni ma Abu Abdurrahman Ismail Muhammad Lawali al-mulaqab bi Albani Mara'i sakan karatun namu shine karatun hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da shi shi aka yi zama lahiya ga musulmi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya azurta mu da karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai wannan kuma insha Allah ta'ala shi ne darasinmu na 25 daidai a cikin wannan littafi mai tara albarka shi yasa ina ƙara jan hankalin mutane musamman wanda in sun ji da'awarmu za su ji hankalin su ya tashi kasumance tun farkon tashin karatu muna cewa shi ne ne karatun hadisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da shi shine kadai zama lafiya ga musulmi kenan in ka san baka yi riko da wani hujja ba wanda yake ingantacce alqur'ani da hadisi to babu yadda za a yi fahimtar mu ta zo daya ko wane ne kai kuma ko da kai ma kana da awa ne kana kiran kai ma da awa kake na ahlus sunna wanda mu da awan mu mun muta iyaka shine muna bin qur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma magabata na kwarai eh wanda suka biyo bayan su da kyautatawa shine abin da muke tafi akan cikin da'awar mu kenan mu da'awar mu babu ruwan mu da ruwa ne yake ruwa ne yake kuma kowa ne ne shi matakar wannan maganar ta saba ma abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta in abin da ya tabbata a gare mu mutum ne mutumin kirki za mu mishi adda Allah ya kanshi kuma ko da baban mu ne za mu yi watsi da wannan tashin yi riko da ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda ba uwayenmu aka aiko muna ba manzon Allah aka aiko muna sallallahu alaihi wa alihi wa sallam eh sati wancan mun tsaya inda mala yake ta wujubul qira'ati fi sirriya ko wajibcin karatu a cikin a sarrance sai mala yake wa amma fi sirriya ka kuma ce wancan satin mun yi bayani ne dangance da shahi hukunci na karatu bayan liman muna fahimta wanda a can da liman na karatu mamu suna karatu daga baya sai annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hana su yadda kasta karanta komi sai suratul fatiha ita ma daga baya sai manzon Allah ya ce suratul fatiha in ka su karanta muna fahimta wanda dama akwai nasikh da mansukh cikin alqur'ani haka kuma cikin hadisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai wannan nasikh da mansukh to yanzu za mu ci gaba da inda malam yake wajibcin yin karatu a sallah wanda take ba a bayyana karatu wanda a wannan gaba akwai da yawa daga cikin mutanen mu in sun zo sallah irin sallah azhar sallar la'asar raka'a biyu na sallar isha'i na karshe da raka'a karshe ta sallar magriba zaka ga wasu ba su karatu suna yin shiru wannan ba daidai bane ba dole ne ka yi karatu kai ma irin yadda liman ke karatu inda ake ni inda ake shiru amma in liman na karatu kamar yadda muka karanta hadisa annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yace duk wanda yake sallah tare da liman to karatun liman ya wadatar da karatun shi shi abin da yake so ake so gare shi yanzu ya saurara kenan wannan ya nuna a sallah wanda ake bayyana da karatu muna fahimta to kaga yanzu in ka zo sallah a zahar raka'a na farko bayan ka yi du'awul istiftah ka yi ta'awudi ka yi basmala za ka yi za ka karanta suratul fatiha za ka karanta sura haka in kai mamu ne haka in kai liman ne sai dai in kana tsaka karatu liman ya riga ka da karatu za ka tsayar da karatun ka ne kai ka bi muna fahimta kenan ba shi ba ake yi malam yace wa amma tisriya amma kun ga sallah ko rako'o'i wanda ba a bayyana karatu faqad amarahum ala qira'ati fiha annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi masahabbai umarni da su karatu a cikin wannan sallah fa qala jabir jabir yake cewa kunna naqra fi zuhri wal asri خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب والسورة يأتي وفي أخيرتين بفاتحة الكتاب ونقا duk in an yi magana kana jiwa tun da muka fara karatun littafin da duk in malam ya ce wani abu sai ya baka hadisi annan Muhammad ko kuma ya baka aya alqur'ani shi yasa shi malam albani sai dai kawai asada ta saka zage shi ba an ce bai kuskure bai ne wallahi sai dai wannan amma dai magana karatu kuma abin da ya fahimta shine daidai ko wallahi ko kai waye ko kan zo baka ishe shi ba zai yi bayani ne kawai Allahu akbar kaga bambancin matsalar da ya samu da shi da malaman Saudiya kan malaman Saudiya sun yi fatawa cewa fuskan mace al'aura ce dole dole mace sai ta lika fuskarta Mala Albani ya ce a'a yace fuskar mace ba al'aura ba ce ba matakar ba ta yi kwalliya ba me ya dalili yace hadisa annabi ya ce mace dukkan ta al'aura ce banda fuskar ta da tayin hannuwanta ya rubuta littafi yana mar'atul muslima ya koma jimbabu mar'atul muslima malumai wasu daga cikin su saboda zahin kai wasu kuma saboda san rai wasu kuma saboda suna kallon daukakar da ya samu a duniya su ba su same ta ba saboda ni wallahi kai da kanka shi yasa Allah ji kan malam Musa da yake shi malam Albani ya zama matan uba ne dana zagi uban shi na lallaba dan in kai ka zagi Albani sai kaji malamin ka ya zo a hudu ba ya ce Albani ya inganta hadisi to ai an gama ko ba haka nan ba wasu kuma suna cewa ai dai shi ba balarabe ba ne ina ma addini dan sai balarabe ne zai ma addini ne ba suka ce ai abin da ya kamata yanzu gwamnati ta sa doka ma a hana shigowa da littattafan albani kaji ba bin ba zai ce sam sam sam wannan ba adalci ba ne ba ai akwai malumai da yawa da mun sabani da su dan mi bu mutum a hana shigo a ka a aiki da littattafan su ba sai shi ka gani akwai ƴan ƙasa yace a'a ai magana ne ta ilimi ko to kuma ku yi rubutu kuma ya rabi ba ba haka nan ba to shi yasa gaskiya kai a wannan karnin dai wallahi malamin da yi ma sunna annabi hidima shi wato ya sadaukar da rayuwar shi kawai sunna annabi zai mai hidima yadda shi zagin mai zagi zargin mai zargi cin mutunci mai cin mutunci bai hana shi ya addini kalli yadda saudiya take a lokacin wanda har suka ce ma samsam kawai duk alaka da shi ma a yanki har zauwa saudiya ha to ka gani wallahi aikin da'awa aiki ne mai wahala to da mun mahi yawanci in ka zo kai bayanin abin da yake shi ne daidai masu adalci ne za su tugume ka da hujja su ce magana da kai kaza magana da kai kaza amma da ka ji ana yadda aka ma shekul islam a kama shi a ƙone shi yadda aka ma annabi ibrahim ko su suka ce har uhu wansu ru'a ne hatukum ku ƙona annabi ibrahim ku taimaki allolin ku gumaka in ba haka nan ba wannan ibrahim in zai hallaka wannan allolin naku zai hallaka muku mutane to kaga amma ai kamata ya aja annabi ibrahim da hujja ko ha amma sai aka ce a kama shi a ƙona shi a taimaki alloli to Allah bai iya yi sai an taimake shi ai ko kaga akwai matsala ko wannan ke nuna mana wallahi in dai za ka yi riko da sunna za ka fuskanci ƙalubale iri iri a rayuwarka matsala kowace iri kana da yi wannan karatun namu da kyal muke da baki da kyal muke karantawa amma akwai wanda da sun sanya za su yi a shahe da ni da duk wanda ke sauran karatu na a shahe mu baki daya ko ina suke a duniya da su me yasa saboda da awata su ta haɓaka saboda ni sai sun share waje sun ce kaza da kyau kaza da kyau sai mu zo mu karanta hadisi a lokacin da za mu zo mu karanta wani bayani mu ban ma san sai ba to ita gaskiya ita ta gada haka sai su dauka cewa a ai da su ne ai haka nan ne ko to kenan kun ga musamman wanda muke karatu tare da su ba abin da muke bukata daga wurin su irin addu'a kare da gaske kai dai ka zo a yi karatu a tashi amma wata guguwa ya ta so ba kama san ya ake yi ba haka nan ne mana to Allah subhanahu wataala ya datar da mu baki ɗaya kenan mu yi riko da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bude ce kunna na qara'atu zuhri wal asr wal asr khalfa al imam rak'atayn ulayayn bi fatihati al kitab wa sura kun ji sahabbai jabir yace muna karatu a sallah azhar da sallar la'asar a bayan liman a raka'o'i biyu na farko muna karanta kwasul fatiha kuma muna karanta sura to kaji da yi ko a sai yace amma wasi wasi akhiraini a rako'i guda biyu na ƙarshe yace bi fatu hasil kitab muna karanta alhamdu ne kadai muna fahimta ha malam yace wannan hadisi gashi nan ibn majah ya rawaito shi bi sanadin sahihun wa huwa mukharrajun fi irwa malam yace kuma yayi tafsirin hadisin a cikin littafin shi mai suna irwaul jamil malam yace wa inna ma ankara tashwish alayhi biha وذلك حين صلى الظهر بأصحابه فقال أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى فقال رجل أنا يتي ولم أرد بها إلا الخير ما لا يتي وإنما أنكر التشويش عليه بها سيدي أبن دعتك آمتا كنا غانوا كذو كبين كراتون ناكا أي أنت ما أبين أقول فنوانا كراتو وانا كراتو يا ذا ba a sa a ji sautin kowa in ana sallah a zahar ko sallar la'asar muna fahimta in ba wasu wurare ba da sahabbai suka ce annabi yana dan jin da su wani abu misali sai ya ce hina shine lokacin sallah sallar zuhur da ashabi da annabi ya sallah asuba tare da sahabban shi fa qala sai annabi ya ayyukum qara sallu isma rabbikal ala wani ne karatu ya rinjaye shi ya daga bakin shi har aka ji ce sabbi isma rabbikal ala fa qala rajul sai musallam ne yace ana ni ne manzon Allah sai yace amma walan yubi bi hay inda alkhair amma wallahi ya rasulullah balli ko ni ce alkhairi fa qala sai yace ad arifta anna rajul khalidinaha gashi nan sai malam zai fassara mana wannan kalma sai yace ai alkhalaj innan shine ai aljazab wal niza shine kaman abin ya kaman kalmar tarin zayi shi ne misali karatun ya hito mishi ne ba tare da shi ya kudurta cewa bari ya hindo wannan karatu muna fahimta ai ko sai yace wa fi hadithin akhar a wani hadisi kanu yaqra'una khalfan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun kasance suna karatu bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fayajharuna bihi suna bayyana karatu fa qala sai manzo Allah yake sallattum alayya alquran kun ta kudan muna da karatu misali ko hada alqurani wannan nayi wannan nayi wannan nayi muna fahimta wannan ai kamar duka hani ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da malai shi wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin juz'u nashi da Ahmad da Basiraj bi sanad al-Hasan malai yake wa qala manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yake cewa innal innal musalli yunadi rabbahu kun ga mutumin da ke sallah ai yana ganawa da ubangiji shi ne wal yanzur saboda haka mutum ya diba bima yunadi bihi da menene zai ganawa da ubangijin shi yace wala yajhar ba'dukum ala ba'd bil qur'an kas sashen ku ya rinka bayyanar da karatun shi muna fahimta zuwa ga sashe karatu alqur'ani kenan kaga wannan ina alqur'ani ai haka to ina ga sauran abubuwa wanda wanda mun sha bayani irin kamar ka samu mutane guda biyu suna da shago makwabtan juna sai wani ya kunna waka misali ya cutar da saura kaga wannan bai dace ba alqur'ani ma bai dace da su balle sauran wasu abubuwa kun ga sai mu ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake kowa ya san da menene zai gana wa da ubangiji shi ta sashin kusurin a bayyanar da karatu a sashi sai mala ya saki lamba biyar ce malik ya rawaito shi da bukhari a cikin af'alul ibad bi sanadin sahih sai manzo Allah ya ce wai kowa ya yi ba ya ga da me zai ganawa da ubangijin shi wanda wanda hadisin malumai sai zai sharhi mabambanta abu na farko da ake son mutum ya yi tanadi dangance da zai ganawa da Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya yi tanadin ingantacciya aƙida duk ibadar da za ka yi a duniya matuƙar ba ka da ingantacciya aƙida ko Allah ba zai karɓar wannan ibadar ba inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba shi Allah mai tsarki ne bai amsa amce abin da yake mai tsarki shi yasa mu tsarkake zuciyoyin mu lokacin da muka zo ganawa da mahalicci ko kuma ana buƙatar mutum ya sa kaya masu kyau kari ba ka ga yadda wasu daga cikin mu suke zuwa masallaci bai dace ba bari in misali da yan zalai sai ka ga mutum na aikin garai ya zo da kayan nan nashi daban daban ya zo ya haɗa sahu da kai an ya tuta ma wataƙila kai ka sa a wani shan daga a kawai dan dai an ce a daidai da sahu fi sabilillahi sai ya zo da bakin mai diga kaya ya haɗa sahu da kai ai ko ya haɗa sahu da kai ko ba haka nan ba to sallar nan ta ya kamata mu ba ta muhimmanci kwarai misali ya ce in za ka zawa garar da akwai kayan aiki ga sunan daga ka zo sun za ka sawa kai aiki in an kira sallah ka sa kaya masu kyau ka zo wurin ibadar ku ɗauki wa'ancan wanda suke wanda ake ce ma kiristoci misali yanzu ka kalla in ranar ibada ta sai za ka gani kowa daga cikin sai na ƙoƙari ya sa kaya masu kyau ya kai wurin ibada to ai mu ne ya kamata mu yi haka ko ku zuji na kuma haka Allah subhanahu wa ta'ala yake ku ɗauki ado lokacin da za ku tafiya ku ganawa da ubangiji to amma adan da yi kowanne shi ne tsamana a same ka a zuciyarka ba ka haɗa kowa da wani ya tsamana a same ka kana bauta Allah shi kaɗai ba ka bibiyar wasu bokaye wasu ‘yan bori wasu malaman subo ya tsamana kana bin ƙur'ani da hadisi ne kawai irin yadda annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbai suka fahimta kun ga ita sallar ita ma in za kai ana buƙatar ka yi ka yi ta yadda manzan Allah ya karanta saboda ni shine Allah subhanahu wa ta'ala ya tsora ma ya tsora ma nauyi na yayi bayani na alkur'ani yayi mutane bayanin duka shiryar da annabi ya zo da ita wanda mun karanta da ku a baya mala yace lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar ma da annabi wannan aya ta cikin suratul nahl wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas yace sai manzon Allah ya tashi kan aikin da Allah ya dora shi yayi sai yace sai dai ya kasance sallah ita ce abu mai girma da manzon Allah ya bayani kanta yace yayi a magance kuma yayi a aikace to kun ga shi yasa na ka gai a wannan lokacin yadda wasu mu suke wasa da sallah wallahi azima akwai matsala akwai matsala kwarai in nace wasa da sallah ka dauki maganganun malamai dangantar fawailul lil musallin kaga menene suke fassarawa su wane ne ake kuma masu wasa da sallah wani yana ji ana kiran sallah amma zai gabai da lokacin wannan sallah wani kuma ya san ga abin da ya tabbata a sunna misali manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce duk wanda ya zo sallah ya kama hannu cikin sallah wai kawai shi bai kama hannu ne yasa kawai dan ka ake mai nan izala shi kuma bai san wannan ba ake izala ba ne ba izala ne wannan ma wannan abin ya tafi gaba izala daga amma magana ka ce an yi wa manzo Allah ne ke duwa na ka zama dan izala ne cewa ce ce haka nan shi manzo Allah ne ke yi kawai duk abin da aka ce ma annabi ya karantar kai daga ni ba ba wata izala ba wata dariqa duka ko duka ni ba wanda aka aiko min kawai manzo Allah aka aiko min sallallahu alaihi wa alihi wasallam kawai abinda manzo Allah yake ayi shi zani an abinda izala take ayi ya saba mu annabi wala zan tsine muta albarka an ara gaba in bar muta kayan haka in abinda manzo Allah yake ayi sai dariqa ta zo take ayi wani abu wala zan tsine muta albarka ayi gaba in kama da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to da Allah mu bar wasa da wannan ibada wanda take ginshiki ne daga cikin ginshiƙa addinin musulunci kuma haka magidanta sun kula da ibadan matansu da ɗiyansu ka lura ya ɗanka yake sallah ha ya matarka take sallah duka nauyi ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya tsora muna to wani lokaci za a samu magidantan ma ne suke wasa da sallah wani in ya zo sallah yadda ka san ina ka san ka kunna wannan bantan haka yake sallah wurwur da sauri ne zai biya sallah ya kai kawai ya koma an dai ita sallah ta koma wata ibada ce wadda ta zama muka alka bari kai ka huta sannan mutane su gane sallah ibada ce mai girma ba kowa za ka bi sallah ba ba kowa ba dan me yasa abinci ba kowanne kake ci ba a gidanka kai ne zaka nemo abinci in aka dafa in bai ma baka ce ba kai ci ko ba haka nan ba kaya sai ka zaɓi gugajima ta kyau ka sa a portable wannan sai ka nemi mai kyau ka rike amma dan mu sallah kowa ji kake yi kawai daga ya wuce shi ya ga ga wani jami'in can sai ce bari ya tsamke bari dai shi ma wai ya sallah ya huta sai ce kaga ina zuwa na huta ko ba haka nan ba da ya san waye limamin da bai san waye limamin ba wanda asali dai abin da ake so kawai su kyauta samun mutum zato in ba san shi ba ko ba haka nan ba to amma yanzu wallahi akwai sallar kai da kanka in ka bi ta kai da kanka ka san wannan sallar ba a kyautata ma wannan sallar ba ba a kyauta samu wannan sallah ba balle ku ya hakuri musamman uwaya mai an gargajiya za ka ga wasu daga cikin su suna sallah babu nutsuwa kana Allahu akbar kahin ka ce subhana rabbiyal azim to za ka gani ba har ya dago daga rukuni sami Allahu liman hamida kahin kai rabbana lakal hamdu shi ya kai sujada a ai kun ga duka wannan ba daidai bane ba wai ka lura mutane suna karɓar canji ko ina banda addini ba suna da can wurin wata salula muke aiki da ita ba ai kararma ba yanzu da wannan android ta zo har tsohin ba sun koma sun bi ta ba a ba ba ka yarda amma sallah har yanzu ana kokowa da kai ka kama hannu da sallah ka ikamawa a shi yasa duk mu cire wannan tunanin da ke da kai cikin kanun mu kawai mu musulmi ne manzo Allah muke bi babu ruwan mu da wani kaza da wani kaza da wani kaza duk abin da za a ma bayani ka ce wai me manzo Allah yake eh ka san malumai suna kallon eh an ce kaza an ce kaza a shekaran jiya ina kallon ce ne yake jin wani malami an tambaye shi da yau hukuncin mutum ya zo masallaci liman na hudu ba yayi sallar nafila mai ilimi da fa amma saboda akwai san rai tattare da shi kawai amsar da ya bada sai ce so malumai su yi sabani liman za Allah ya ce sai ce da malumai suka yi sabani kuma munan mazhaban mu ta malikiya wai sai tace ba ai malam ba malikiya ake tambaye ka ba ziman za Allah yake sallallahu alaihi wa alihi wasallam imamu malik yake in maganar shi ta fitarwa da ta manzo Allah ayi watsi da su da yake sun san waye manzo Allah amma mu kuma nan malikiyan ma tuwatuwa ake mu ba malikiyan ba muke bi sarran mu ne kawai muke bi ai cikin mazhabobin nan ba mazhabar da ta kai malikiya anani malikiya a ba malikiya ne yanzu da za a ce ma ka shigo masallacin na haramu ne sai ka ce ka sai su ce ma ka zo bakin kasuwa masarufi ba su ma ba ka ka tarara balle ka samu dama ka ne ku wai kawai a'a kawai sai ce wai a mazhabar su ta malikiya sun ce babu kyau a'a kawo sabanin malaman mana sai kuma ka biyo da bayanin ayar qur'ani ko hadisi malam jamilu sai kai bayani ko ba haka nan ba sai ka ce to ga kaza duk da dai an ce akwai sabani ma kawai sai karkace sai ce su a mazhaba su ne yake nan malikiya to ni ba dan malikiya bane ni ba malikiya nake yi ba ni ina bin manzo Allah ne kawai sallallahu alaihi wa alihi wasallam inda imam malik ne daidai mu bi inda shafi'i ne daidai mu bi inda imam ahmad ya daidai mu dushi dukkan su dukkan su mutu muke bi kafin su miya da mutanen kirki ne shugabanni ne akan shari'a kafin su ba mu zargin su da sanin shi yasa muna riko da duk abin da suka zo da su kan wani ya raba ma hankali ce a'a shi ma da ciya ke ji sai da haka sanan shafi'iya kace a'a kace a'a dukkan su ai mutanen kirki ne shi yasa yana ɗaya daga cikin alkhairan da wanda ake ce ma ahlus sunna suka yi a duniya shine a lokacin nan ka'aba mun bari guda hudu ke da kwai eh akwai na malikiya ba su bin junan su sallah akwai na shafi'iyya akwai na hanafiya akwai na hanbaliya in wanga suka yi wanga suka yi in wanga suka yi wanga suka yi ha amma da Allah ya kawo ɗaya daga cikin jagororin musulunci yace bai yarda da wannan ba a zo a yi niyyar manzo Allah ya karanta ya bai da yace a maida shi guda duk shigar taka ce sallah ba irin gida ba kuke yi kawai sabi da riko da wani malami a ai ba daidai ba ne ba to Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu shi yasa da abin da malamai suka yi sabani imam malik ya ce adiba me ne daidai a dauka eh ai ba rika sabani zai zama gaskiya ba ko Allah ya fahimtar da mu malam yace وكان يقول من الله صلى الله عليه وآله وسلم من أتوى من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة دون يكرم سوان حرف بدا أتكين القرآن كدليل وأن حرف يكرم الله زي باش حسنة والحسنة بعشر أمثالها إتقوم الحسنة إنتنا فعلا مثالي لجلادا وما أبن بإسما ماذا الله نشان لا أقول ban ce ba fa alif lamim harfun ban ce alif lamim harfi guda ne ba lakin sai dai alifun harfun alifun harfi ne mai zaman kanshi lamun harfun lamun harfi ne mai zaman kanshi mimun harfun shi ma mimun harfi ne mai zaman kanshi malam yace shi kuma wannan imamu tirmidhi da hakim sun suka rawaito shi da isnadi ingantacce wa rawahu al-azuri fi adab hamalat al-quran haka imam al-azuri ya kawo shi a cikin littafin shi mai suna adab hamalat al-quran malai yake wa huwa makharajun fi sahiha na yi takriji wannan hadisi a cikin littafin na mai suna sunan al-ahadith sahiha sai manzo Allah ya ce wanda ya karanta harafi guda a cikin al-qur'ani yana lada goma ha to wani irin karatu sai irin karatun da shi ya karanta ko ba haka nan ba za ka zawa irin wannan karatun da ake Allah gyara wallahi akwai matsala ne tun cikin makarantunmu na yara ƙanana har zuwa manya akwai matsala abubuwan suna buƙatar gyara kuma in ka lura gyaran ne ba mu tasan mishi ba ba a tasan ba gyaran ba amma sannu sannu sannu sannu sannu sannu haka za a samu tun da yanzu alhamdulillah akwai matasa suna nan suna ta karatu wanda ga ya karanto wani hadisin shi sai ya ballo ta kurai ko ba haka nan ba in ta kunce kayan a tarbe ta ta yi banna to yanzu karshe sai a kogo ana turo tambaya malam wai mun ji an ce kaza mun ji an ce kaza mun ji an ce kaza to kahin ta an kara har su ma ba su san lokacin da za su dawowa kan wannan abun ba wanda ina ba ku misali a lokacin nan sahaba ka bincika ka ji sai kin sallah a can yi tarawih biyu suke yi kuma a yi a yi su ce da kyau amma a bana sai suka ce su ma suna addu'a wanda ba su gane ba Allah ya ganar da su alhamdulillah ko ba haka nan ba ko haka nan ne sanni sanni ne da manzo a rinka tahiya da abubuwa abin da ake so ya zama na akwai ƙarfin zuciya cikin abubuwan da za a yi kuma ya zama na ana bayanin da gaske ne ba da wasa ba insha Allah Allah zai taimake mu eh kun ga kamar misali yana ɗaya daga cikin matsalar da Allah zai kan mala albani da Jafar malum wanda ke raye ma suke bakin cikin su suna ba hanyar su sun mutu amma bakin cikin su suke mine ne zanyo saboda kai kana raye za ka yi magana sai a turo wa ga albani ko a zai Jafar sai ran kai ba ga su ba ta ture kuma ba da yadda zaki ko ba haka nan ba kuma sun karanto hadisi sai ka kasa karanto hadisin ko masanci shi yasa ai wani malami da ya huri iska ce wannan karatu sukan na albani ya kamata a bar yada ta ta a gyara ballan da ke da kai sai aka ce gyara kuma ya kasa gyarawa a to a sa tsarkin zuciya wallahi Allah zai taimake mu shi yasa a makaranta ne muna karatu mun zo hadisi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa la tasumu yawmus subt illa fi maftarida alaikum sai ku kuskura ku yi azumi ranar sabedi sai azumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta mu sai yake yanzu misali kaga sita shawwal bai ciki ba azumin sita shawwal ko azumin nafila ranar sabedi sabida ni annabi ya ce kakku yi sai azumin da Allah ya farlanta mu sai aka kira wani malami aka tambaye shi kamar cikin ɗaliban sai wata ta ga wata na yi sai ta musa wa'azi ta ce ai an ce ba mai kyau sai suka kira wani malami suka tambaye shi sai ana yi to amma dai bai jawo hadisin da yake ana yi ba kaga mun gane ne ko ba haka nan ba shi dai ne bisa gane ba amma mu mun gane tunda baka jawo hadisi ba mu ai dai ana yi so ta yake mu ba ne ko ba haka nan ba shi yasa ɗan uwa ba azumin nafila ranar salihu hatta wannan azumin da suka shawwal bai dace kai kira na sami ba saboda wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yake la tasumu yawmul sabt ka ku kuskura ku yi azumi illa fi maftarida alaikum sai azumin da Allah ya farlanta mu da kaga wani na azumi na na sami di kace baba ne mishin kawa ka ce kawai eh bare da gaske a sake misali saboda manzo Allah ya ce ba ai to shikenan kawai duk wani rakiya ai malamai sun sabani Allah raka taki gona mu na manzo Allah ya ishe mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sauran azumi saboda yan bariki ne zaka ga wai shi ko yake wai sai sai witan da yayi sai same jiji mai ko kaje ka rike same jiji mai shi dai manzo Allah ya ce ba ai amma kaga ji mai sunna manzo Allah bai hada ba mai ta mutum take yi a zaka yi azumin ka mai ko ba haka nan ba duk yadda ba mu san ka duk yadda kake ba mu haushi tunda dai ba a ce ba ba ai wallahi dole mu zan ka kai haka nan ne uwa shi ma wannan gari ne namu wanda ya so ya dauka wanda ya so kai ya dauka ban wa azimi a eh da azumin da za ka yi sami azumi ne wanda Allah ya fallanta ma ya zama dole dole gare ka wannan azumin sai ka yi shi a a ramko azumin da aka biyo ka baki ai ya zama dole gare ka shi ne ce illa fi mafsir da alaikum sai azumin da Allah ya farlanta mu Malam ka mai don baya. In ka ɗauko, ka ɗauko misali tun daga landi, mardi, markaridi, jeli, bandaredi ko, ka mai kake idawa, to ba ka ida shi. sai ka haƙura liman shi ka ɗauka ko kuma wani lokaci sai da manzo Allah ce ba a yi ranar same ni. So ya nemi Allah ya yi ta tuba wurin Allah kada ya aikata abin da yake ba daidai ba amma kuma Allah bai kama ka da lahin da kai ba tare da baka sani ba amma lahin ka ne kuma ya kamata ka bincika ko ba haka nan ba shi malam yake التأمين والجهر الإمام بيكو shine cewa amin da kuma bayyanawa da liman zai da amin wannan asali yana bayanin cewa limamu ne kawai shi zai cewa amin wanda a da muhammad nasiruddin albani yana kan cewa liman ne zai cewa amin sauran mutane ba za su cewa amin ba to da yake yana bincike ya ci karo da hadisai wanda suke nuna cewa mutane za su cewa amin kuma sai ya saki amma yanzu da mu ne suka ce a ha ba malam ana malam malam kuma in dawo in ce babu kyau a to kage ce dan yama wahayi ko to Allah ya tsare mu malam yace ثم كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا انتهى من قراءة الفاتحة أي يتي سيما الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah ya kasance idan ya ida karatu suratul Fatiha kala muna cewa amin yace yajharu wa yamuddu biha sautihi annabi Muhammad sallallahu alaihi yana bayyana amin din sannan kuma yana jan sautin shi kwarai yana jan sautin shi nami na na amin din malo yace yana yana jin sautin shi na amin yace wa kana ya amuru lil mutaqaddimina bit ta'amin wa aida yana yana umartar da wanda suke wanda suke eh wanda suke suke mamu ne wanda suke bin liman yana umartar su da su cewa ni amin wa aidatu ta'amin al imam bayan liman ya ce amin fa yaqulu shine sai ma ya sa bu'ai da ko wanda shi kuma wanda yana nuna daga liman ya fara ba tare da nisa ba liman yana a yana yana dauka sai ku ba ku dauka muna fahimta wanda amin din nan asali akwai bayanai musamman in ka dauki asalin sifatu salana ki zaka samu zaka samu wani limamin ma bai cewa amin ko zaka samu kuma wasu mamin in suna cewa amin in na akwai ne rangamanci kaji dai isa wai amin wai akwai ne rangamanci ai lalaci ya tabbaka gare ka manzon Allah ya ce abu kai kace akwai da da zaman ciki wallahi akwai wanda daga masallaci ya kwashi amin din nan sai kaga fuskar shi baka mai dadi ba to ana so amin din nan a dage sauti kwarai a ja za mu zawa mu manzon Allah ya ce idza qala al imam illi man yati ghayru al maghdubi alaihim wala dhalin faqulu sai ku ce amin yace fa innal mala'ikatu taqulu amin saboda mala'iku kuma suna cewa amin wa innal imam yaqulu amin shi ma liman kuma yana cewa amin malam yace wa fi lafzin awal lafazi idza ammana al imam fa amin in liman yahar amin kuma sai ku ce amin muna fahimta daman shi musamman hadisi wata ruwaya tana taimakawa wurin fassara wata ruwaya kaga yanzu ba za ka rike wuce ruwa ne kawai za ka ce liman ba zai cewa ali ba ko ba haka nan ba saboda annabi ya ce in ya ce ghairul maghdubi alaihi wala dhalin to sai ku ce ali amma a wannan fadi sai ce in liman ya ce ali sai ku ce ali kenan ba daidai bane ba ka rige liman cewa ali muna fahimta ko sai liman ya fara amin inda sannan ku ku biyo bayan shi kuma ana son duk masallaci ya dauka baki daya da Allah malaje barikin nan malam yace faman wafaqa ta'aminahu ta'amilul malaika duk wanda malam yana bayanin hadisin ne duk wanda amin in shi sai daidai ai an ce mala'iku suna cewa ko to wanda amin in shi sai daidai da ta mala'iku malam yace wa fi lafzin akhar a wani kuma lafazi kenan na uku idza qala ahadukum fi salati idan ɗayan ku a cikin sallah yace amin wal mala'ikatu fi sama mala'iku suna sama kuma za su ce ni amin sai ya ce fawafaka ahaduhum al-akhar sai amil in ɗayan ku ta dace da tasu sai ya ce mufira lahu ma taqaddama min zambihi Allah zai gafarta mishi zunuban da yayi baya to Allah ya gafarta muna kun ga cewa amil kawai in kai Allah zai gafarta ma zunubanka to me ya matsalar ka ta ce amil kawai wannan kuma yana nuna muna ba a cewa amin cikin karatu alqur'ani sai cikin sallah shi yasa ka ɗauki ƙur'anai ba ce ɗaya ka diba in aka rubuta sattu fata ina ne za ka ga an ce amin a to ka ga wannan shi ma ai ana ta koya ma yara makaranta ko ba haka nan ba to yanzu da za ka cewa shi ma wannan ba daidai bane ba sai a ce ba ka so a zamna lafiya kuma ba daidai bane ba ina yake a rubuce babu shi a rubuce annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلي من يتي غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا تكتي آمين أتكين صلى كنا فما هكذا نبا إلي من يتي إلي من يتي أين كنا أصلى shi yasa kuskure ne ba daidai ba ne ba kana karata alkur'ani ba cikin sallah ba kana karanta suratul fatiha ka ce amin wannan ba daidai ba ne ya saba makarantar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malai yace wannan hadisi rawahu shaykhaini eh imam al-bukhari da muslim wal nasa'i wa darimi wa ziyadatu wa ziyadatu lil akharina wa azaha al-hafiz fil fatah li abi daud aidan yace wa huwa wahamun malam yace kun ga wannan bukhari da muslim da nasa'i da ziyara ƙarin nan da muka karanta ina malam yake cewa fi lafzin asar yace imamu ibn hajar al-asqalani ya kawo su a cikin fatahul bari har yace cewa wai imamu abu dawud ya kawo shi malam yace huwa wahamun wannan kuskure ne imamu ibn hajar al-asqalani yayi to kaga shi yasa wannan ke nuna ba da yadda mutum yake duk girman mutum a malinta zai iya daidai zai iya kuskure da ka san wani ibn hajar in aka ce ma yayi kuskure za ka yi mamaki za ka mamaki to wannan yana nuna ai kuskure ɗabi'a ne na adam in kai ba ka kuskure ma kai ba mutum bane ba shi yasa da Allah in an mana kuskure ko a rayuwa mu rinka haƙuri akwai abin da in an ma shi ka san kuskure ne aka ma kan da Allah ya baka dama kai ta wulakantar da mutane yaranka a ma'aikata yaranka a shago akwai abin da iya ka san kuskure ne wanda kuma kai ma bai wuce ka yi shi ba sai ka mu sai ka rangwanta mai sai ma Allah zai rangwanta ma amma akwai banna wanda yake na ganganci ko ba haka nan ba shi kuma wannan kana da dama ka yayi kana da dama ka ce baka yayi ba amma dai kuskure mu ma Allah annabi Ibrahim ya roƙa mu da ku rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ko Allah kake kama mu inda muke yi mutuwa ko muke yi kuskure kuskure ɗabi'a ne na ɗan adam in je mutum ne ke dole sai kayi kuskure ko haka duk girman malami duk ilimin shi zai iya daidai zai iya kuskure sai sa za ka ji su malumman sa su cewa duk inda kuka ga maganar su in dai kuka ga maganar su ta saba mu ayat qur'ani ko hadisi annabi sai ce ku rabu da ita ni ma na rabu da wannan magana kaji haka haka ne yake daidai haka ne ke daidai abin da ya kamata duka sauran masu da'awa su duk inda ka ga magana ka tashi karo da nasu sai ka ce kai ma ka bar wannan magana in kuma mutum ya yi kuskure ne ya mutu kamar yadda mai ya ce ni za a sai a roƙa mai gafara Allah ya ne mu kenan iya abin da ya sani ne yayi bayani iya abin da ya sani yanzu kamar ibn halma gashi ai kuskure ne yayi wahabi ne sai a ce mai Allah ya ji ka wannan abin da ya ba daidai bane ba amma ba ka cewa a'a tun da dai mai ishimawi ya ce ko mai ahalar ya ce kai jori shi rabu ana manzan Allah ya ce na abu ka san maza ba ta malikiya to ko malik bai yarda da abin da kake ba imam malik ya ce ni inna ma ana rajulun ya ce ni mutum ne ukuti wa usul ina daidai ina kuskure ya ce fanzur fi ra'ayi kudi ba a cikin ra'ayoyi na da maganganu na kullum ma wafa alkitabu wa sunna fa kumuhu ya ce duk abin da ya daidai da alkur'ani da sunna ce ku riko da shi yace amma duk abin da ya waci da shi Imam Malik yace fatul sufi waci da shi ko rabu da wannan abu da sahal hadith Imam Shafi yace in hadisi annabi ya inganta fa huwa mazhabi ni shi ne mazhabi haka ake so gare ka baban ka yace ma kai kaza sai zama da manzon Allah yace kace wannan sai kace to idza sahal hadith fa huwa mazhabi in hadisi annabi ya inganta shi ne abun ne babanka ya ce to kai yaro in ba rikin kunya ba ina kai ina yi ne kai ga askar yaman nan kace Allah ya kanka baba eh baka cewa an ki ba ai tunda kai Allah ya sa baka fahimci gaskiya ba da rishin rabu kaga ba daidai bane ba rishin kunya ne zaka biyo mi hanyoyin kyautatawa ne da wasa da dariya ka rinka nuna ma baban manzon Allah ne yake ayyaje mana eh amma in ma saka take ayyaje mai take ce haba lantana ke ma in albarkacin manzo Allah shi ke gidan shi yake ba almutu ko ba haka nan ba a abin gida wannan gene naka haka abu ba tsari sai dai ke baki da tsari har shi ne zaka ji kuma shaytanu daga cikin mutane wata sace a a ai wata sunna na gaban da wata sunna duk wanda ka ji ya ce haka dai iska ne wata sunna ke gaba wata sunna wai so yake ce ma wai matar ka sai ta ce ma wata kai ka ace gene ta ina kenan yanzu matar ka dauke ta a matsayin abun bauta saboda ni manzon Allah ya ce ka bari annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ku bar jeni sai mata ka tace aski sai ka je ka aske ko sai baban ka yake aski sai ka je ka aske sai kaga wa ka bauta ma ciki wa ka bi umarnin shi ciki ha ka bi umarnin matan ka ne da ni da na iyayenka bayan kuma ranar lahira su karan kansu ta kansu suke bala'in kuma ya ishe su amma in ka rike manzon Allah fa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zaka zo ne kana cikin ni kana cikin cikakken aminci to kun ji manzon Allah ya ce in dai liman ya ce amin mu ma mu ce amin duk wanda amin shi sai daidai da ta mala'iku Allah zai yaye mishi ni duk zunubin da ya aikata شنو مالا يتي وهي تبطيل الاحتجاج بالحديث على أن الإمام لا يعمل مالا يتي كاجا wannan ya hujjar da zaka mumkin kan wannan ya lalace yace kama ruya an malik kamar yadda wai aka rawaito daga imamu malik walidhalika qala hafiz saboda haka ne imam hafiz ibn hajar al-asqalani yake cewa wa huwa sarihu fi kawn al-imam yu'ammil yace kaga wannan karara ne yake liman zai ce wa amin kenan ba wani ba wani ba wani kamar wata kwana da mutum zai laɗewa ce liman ba zai ce wa amin ba a'a liman zai ce wa amin ma mutu ce amin yace wai akwai wata wai akwai wata ruwaya da aka samu daga imam malik wadda ruwaya bata inganta ba shi yasa malik yace wai ruya kama ruya kamar in bahaushe ne kai misali za a baka labari aka ce wai an ce ayi kaza kaga wai din nan menene shakka ne ko ba haka nan ba wai na ji an ce kaza wannan yana nuna kai da kanka baka yarda da abin da kake bada labari to akwai hadisin annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya wanda yake nuna haka ko lokaci yayi bari mu ida wannan hadisin kenan sai zamana sati ne za za mu tashi kan sabon babu ne mala yake wa fi hadisin akhar a wani hadisi na daban sai annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake fa qulu ku ce amin yuhibbukumullah ku ce amin lokacin da jimai yake wala bali ya ce amin kuma ku ce Allah zai so haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yake wa kana yaqulu manzo Allah kasance yana cewa ma hasabtumul yahudu ala shay'in ma hasabtukum ala salaim wa ta'dil khalf al imam annabi yace ba inda yahudawa suke mana hasada irin wuri guda biyu wani wuri ne lokacin da suka ji muna sallama a tsakaninmu da kuma amin da muke cewa bayan limani ko to kenan wannan muna iya bari sati mai zawa insha Allah ta'ala in Allah ya kai mana rai sai mu yi bayanin wannan hadisi na ƙarshe da muka karanta sai mu shiga sabon bari kenan abin da muka karanta ne dai Allah ya mana tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana barki da kenan inda kai mai tambaya ko kuma wani wuri da aka ji an kuskure za a iya tunatar da mu insha Allah na'am alaikum assalam wa rahmatullah eh eh yau suna wani abu sentimental kai shi sallan ma zaɓe ce to na amsa guda biyu ce na harko shi ne in ya yarda sallar asuba da sallar azhar dole ce bai yi bane ba wasu malamai suka ce bai kawunta ba muna fahimta amma yanzu sai yace bai yarda sallar asuba da sallar azhar dole ce sallar da yarda dole isha'i da magariba da la'asar to a wannan ba musulmi bane ba wani amma in ya yarda da farlancin su shi dai ne kawai saboda tsabar lalace yake bayan to wannan lalataccen musulmi ne eh karshe abin da zamu cewa kenan saboda malumai sun sabani shin wai mutanen da ya bar sallah da gangan guda ya kahorta ko bai kahorta ba wanda suka ce bai kahorta ba suka ce amma dai lalatacce ne cikin musulmi mara albarka ne to mana a ce kuma sai ka zaba sallan ma ha ba ai lalaci ya kai lalaci ko ba haka nan ba to Allah ya dace da mu in ya muka san wannan abun sai a nemo iya irin shi kamar sallah eh ka a ka a tura liman wanda ke ka ka ka a nemo masu wasa da sallah irin yadda yake wasa da sallah irin sai a nemo in zaman fada da wanda su ma in suka dora premium wa inda mai kira cewa za su sai sun sha abin su sai su sallah kaga wannan suna da masauki ko ba haka nan ba to haka nan ne sai a je koda ka duro ne a nemo ɗan shodin na a ce to ku zo ga wani ya mutu su mai sallah ce a'a malam cikin sholi ce taho na ku ne haba shi haka nan kawai sai bin sanya ake bai ce hin duk abin da kai daidai ne taho za a yi haka ne saboda abin ya zama darasi ga yan baya eh kai mutumin kirki suka tsayi kan mutumin banza kana roƙa mai gafara amma ya halitta in aka wace su ko boko rika roƙa Allah subhanahu wataala ya yi mishi matakar ya yarda da fallancin wannan sallar in ya yarda da fallancin ta ke naira na abu kulmi sai dai ni lalataccen musulmi su yi ta roƙa Allah subhanahu wataala ya yi mishi saboda ka ku yi dandazo akan gawar shi sauran ma ka ce ka in ma mu mutu ga malamai nan sai ta mu sallah suna roƙa mana gawara amma sai a gawai saboda wasa ne da yake da sallah aka nemo wa'ancan masu aski tsakiyar kai su mai ni ka san ma ne ba ni mamaki wallahi wanda ta wai ne mai in wadda da dai shori ne na san shi ba sai ta yake shi ya bai sallagawa sai ta so ka ga dai in malaman da dole ka shiga cikin su ko dan in ka mutu su ma sallah ko ba haka nan ba sai a mutane bayani to a bar wasa da sallah ba abun wasa bane da sauransu na'am eh in ka zo ka tarlo liman na hudu ba za ka yi abin da ake ce masa hiyatul masjid wannan raka'o'in guda biyu za ka yi amma wancan harin da ake ana magana ga mutumin da ke zamne ne sai da liman ya fara hudu ba sannan shi ya tashi yana fila amma in ka shigo annabi ta idan ɗayan ku ya shigo masallaci kai ya kuskure ya zamna har sai yayi wannan tahiyatul masjid matakar ba sallar farilla ba ce ba ake no Ali kenan wanda ya kare a cikin sallah ne zai sujada kabli ko ba ali zai ba ali ko saboda ni ya yi kare a cikin sallah eh shi kenan sai sai kalma aliya ba zai sake ba eh ne da babu ahalari yake cewa shi kenan kawai zai da murya batun da dai can yayi to kuma shi kenan Allah ya taimaka ya karba ya yi ne shi dai zai karawa na'am eh eh zai iya yi saboda ni shi azumin ya zama dole ne gare shi zai iya yi wanda wasu malamai suna kallon ba zai yi ranar sami biyu amma zai saboda bi saboda azumi ya zama dole gare shi suna kallon wai da ya ɗauki wata rana wadda ba sa gaidin ba yayi in ba kamar misali azumin kafara bane mutum ya kashe mutum zai wannan azumin guda sabbin da ya kaga shi wannan sami biyu ta shigo cikin su da sauran wasu abubuwa da gangan to inda yana da sallar dole ce dan iska ne ba na kirki ba ne in kuma bai yarda dole ba ce kaga ba musulmi ba ne ba dole sai ka yarda da fallancin ta yace wai mutumin da ya rata jam'i ta gangan to abin da ake so wai shin sallar ya yarda dole ce gare shi sai ya yi ta Allah ya fallanta mishi in yace eh to musulmi ne amma ba na gari ba sai yace a'a ce shi wasan nan bai ma da dole ba ce kawai dai dan ya ga kuna yi dai shi ma ya zo yana yi to kaga a wannan lokacin shi ba musulmi ba Allah ta'ala ala wa ala alaikum salam eh eh na yi kuskure ba sahabi mahaukaci ba sai dai akwai ni wani mahaukaci wanda ake ɗarma da shi da ƙarfi an karanta mai sautin fatiha Allah ya ba shi lafiya asali mutum ne wasu ne suke da mahaukaci to akwai wani sabon musulunta ne shi na ba hanyar sai suka ce ku da kuke da sabon addinin nan ko kana da abin da za ka taimaka mu da kan wannan mahaukacin namu muna fahimta in ka ɗauki tarihin bata na mala wahidi ya kawo shi kawai sai karanta mai sautin fatiha Allah ya ba shi lafiya suratul fatiha kamar da na shage ya ai ba karamin sirri da ke da kai a cikin ta akwai littafin ibnu qayyim ko madarijin salikin bayan manazil iyaka na abudu wa iyaka na sa'i jin matsalar duniyar nan ka karanta suratul fatiha ka gani haka ruqiya ka karanta ka gani akwai ruqiya masu yi wani kahi a ida suratul fatiha Allah ya yayi ne abin da ke damun shi wani aljanni yayi magana wani kaza wani kaza wani kaza wani kaza to abin da ake so a karanta da kyau kuma da tsarkin zuciya Allah zai yi magani yanzu kaman misali Abu Sa'id al-Khudri kuna tana da kula ba ta ciji sarki ko wanda sun je wurin mutanen su ba su abinci su ba su mafarki suka hana musu cikin dare ku nama ta ce sarki aka zo wurin baki da Allah akwai mai magani cikin ku ko da ya miƙe sai ce wallahi inni la rak na rantsa da Allah ne ina da magani ni ina yin ruqiya sai ce amma ba ya sai an biya shi saboda mun zo ku taimake mu kuma ita taimakon mu ko a mutum ne kuna tare da shi Allah kiyaye bai so ma ranar komi ba kuma yana da hanyoyin da zai ma ranar sai ranar nan ya shi ta burkice malam ya ci a to a halaji saurara ko ba haka nan ba nawa za a baka ce ce a bashi rago ɗari kun san ya karanta ko sun fatiha ya karanta Allah ya bashi lafiya kuna ba ko da ya ida aka ce to araba ya ce a'a wallahi ba a ci sai an je gaban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace dan wannan ho ba manzo Allah ya karantar da ni haka ba yace in kuna mata ce za a yi ko da aka zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce kai yana mamaki a matsayin shi na yaro wayya kai ya aka yi kasan wannan sirrin ma wai muna fahimta annabi ce kai araba ni ma a bari ka sona ciki Allahu akbar kaga mi manzo Allah yana son ya ƙara tabbatar ma cewa abin da yake yi suratul fatiha amma mu kuma da mu ne yanzu mu tana da matsala kace ka kanta suratul fatiha ka roki Allah kai malam fatiha kuma ina kallon wani yana da ilimi a ce baya da ilimi wai alhamdu yake in karanta kai ka san in ce ma an tada ce lamomin da aka ce in karanta alhamdu ko ba kage shi ma yana bukata a mai rufe ne shi bai san mai da lafiya bai to Allah ya fahimtar da mu wa alaikum salam eh shi ma wannan malaman fiƙi sun kasa abin mataki kashi uku suka ce wai wanda ke rige lima a sallah asali bai da sallah wanda ke rige lima suka ce amma mai tafiya tare da liman shi ma wasu suka ce yana da wasu suka ce bai da amma shi ne shi sallah ta shi sana da sauki musamman kan wasu wanda ke rige lima saboda ni annabi ya ce inna ma ji'ala al-imam li yu'tamma bi an sa liman ne kawai za a yi da shi in yayi sai ku in yayi sai ku to kai kai kai kai ba kai sallah kai kadai ba kuma kai baka bani ba ko ba haka nan za ka gaje ga liman ya ce Allahu akbar shi har ya zo liman ina san ina jira ga zai ka zo ba daidai bane ba in liman yayi kabbara ya tahi kudi ba ka rukudi sai ka tabbatar yayi rukudin nan in yace sami Allahu liman hamida ba ka dagowa sai ka tabbatar shi ya dago kamar da nake sallar da mutane da yawa suna bukata a sake karantar da su ita wallahi Allah ya fahimtar da mutum alaikum salam a eh Eh. Malikiya. Eh. yawwa a asali ba ma gudan bane ba yadda kace ba ma gudan bane ba ai shi yasa wanda suke son su yi tarihi sai su ce ai wancan da annabi yake tashi na fila talaka ne yana buƙatar taimako aka yi kaza aka yi kaza duka wannan ba haka nan bane ya zo ne bai yi tahiyatul masjid ba annabi yake miƙe miƙe wannan yayi wannan tahiyatul masjid wanda insha Allah mun zo nan gaba duka akwai makamantan wannan bayani abinda muka karanta ne zai Allah ya muna tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ji mana Allah ya biya mana bukatocin mu na alkhairi ya kashe mu muna musulmi ya sa magana mu na karshe cikin duniya shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna addu'a duk musulmin da ke cikin wani kunci ko damuwa Allah ya yi mishi Allah ka sa mu rayuwar mu albarka Allah ka sa mu ayyukan mu albarka Allah ka sa mu kasuwancin mu albarka Allah ka sa mu matayen mu albarka Allah ka sa mu iyalan mu albarka Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai ka tsaftantar da kahurci da kahurai muna adda Allah subhanahu wata'ala ya zama da ƙasar Nijar lahiya da sauran ƙasashen al'ummar musulmi baki ɗaya duk musulmin da ke hama da rashin lafiya Allah subhanahu wata'ala ya ba shi lafiya duk mutanen da ke hama da wasu matsaloli na rayuwa ko bashi ko yanayi na rashin jin daɗi Allah ya kawo mishi sauki Allah dukkan munan bayinka ne maciyata ne iya maciyata kai kaɗai ne mai arziki ya Allah ka azurta mu da arzikinka ya Allah ka tsare mu da duk sharra abin da ka halitta ya Allah ba mu da ƙarfi ba mu da dubara ya Allah taimakonka muke nema ya Allah ka taimake mu ya Allah duk musulman da ke taimakon musulunci da musulmai ta kowace hanya Allah ka taimake shi duk musulman da ke kokarin janyo ma musulunci da musulmai shi ta kowace hanya yana cewa Allah ke yadda shi in kuma bai shiwa muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala yayi mana maganin shi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحان الله سبحان الله هو tabbas mu rabu wallahi na ujiya la ya lanku to kenan matsalar ba daga bidiyon bane daga sassan su ne inda ujiyar ne aka mai lanku a shi ne ke cewa bai wani kuka wakka ina da ina da wani kuɗi tana na kuɗin da hannu ya sami magana da kai sai yana da